بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren sha uku ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1441 wanda ya dace da hudu ga watan jun shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 39 cikin jirangiyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa ibn taimiyya ya rasu ne a shekara ta 728 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi na siyasta shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci dangane da alaka tsakanin shugabanni da mabiya da tsare-tsaren da musulunci ya tanada don gudanar da shugabanci na gari Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi dan ba manta ba ma ta bibiyan ibnu taymiya rahimahullah inda yake mana bayani akan rabon arzikin gwamnati arzikin kasa da yadda musulunci ya tsara game da haka a inda makaranta wata magana da yayi akan al-khawarij wato yan tawaye yan fito na fito da hukuma a inda nace idan Allah ya kaddara a darasi mai zuwa za mu dan faɗaɗa bayani musamman dangane da dambarwa da ke faruwa a wannan zamani namu game da abubuwan da ke da alaka da mu'amala da shugabanni ta fuskar da'a ko fito na fito ko suka da kuma menene maukifin shari'a game da haka da kuma musamman bayani akan kokarin tattauna wasu shubuhohi ko wasu abubuwa da aka bujiro da su da suka shafi wasu daga cikin malamai musamman malamanmu a nan Najeriya malamai guda biyu malam Albani Zaria da malam Jafar Mahmud Adam na Kano Allah ya gafarta musu waɗanda aka samu wasu suna ta tuhume-tuhume a kansu da yanke musu hukunce-hukunce waɗanda suke akwai zalunci a ciki akwai wuce makaɗi da rawa da kuma shiga sharaba shanun ɗalibai waɗanda ba su kai malamai da za su iya hukunci akan masail irin waɗannan da suke masu matukar hadari da ainihin wato abin nan da consequences mai girma ba to wannan bayani shawara ta bayu zuwa ga cewa za mu sake jinkirta shi insha Allah saboda abubuwa kamar guda biyu na farko bayanan suna da tsayi ba zai yi nayi nayi iyayi na daga cewa sun takaitu kamar ta aliki wanda ba zai wuce minti goma zuwa sha biyar ba amma tsakani da Allah ba za su taɓa yiwa irin wannan yanayin ba bayanai ne masu tsayi kwarai da gaske wanda watakila in aka buɗa su za a iya yin karatuttukan littafin nan ana kiran shi da suna siyasar shari'a amma sai zama wajen karatu biyar ko shida masu zuwa duka wani abu ne can daban wanda hakan yana kusa da ya saba wa ainihin wato manhaji na maudu'iyya na wato objectivity a wajen karatu da takaituwa kan asalin abin da shine ya ainihin tara mu na biyu kuma saboda insha Allah muna fata za mu yi karatun littafin mu'amalatul hukam fi dawil kitabi was sunna na Dr. Abdulsalam Barjis Al-Abdul Karim wanda shi wannan littafin dama jigon sa shine mu'amala yadda ake wato relationship tsakanin talakawa da shugabanni to a wannan dandalin anan ake tattauna irin wannan magana insha Allah idan Allah ya raya mu ya ba mu iko za mu tattauna wannan magana gwargwadon abin da ya sawaka ga ɗan ƙanƙanin ilimi da ƙuncin fahimtar mu insha Allah Allah ubangiji ya sa hakan shi zama mana fi alkhairi da fatan uwa za su yi hakuri da wannan canji da ya faru to da haka za mu ci gaba yanzu kai tsaye daga inda malam ibn taymiya yake cewa wa li hadha kana man lam yuqim lahumu sulbahu salabahu Allahu al'amra wa naqalahu ila ghairihi yana magana akan wasu halaye waɗanda ba abin yabo ba ne game da shugabanni su ne waɗannan halaye guda biyu rowa da kuma ragwantaka bayi daga cikin hali mai kyau da ake so a samu a wajen shugaba ya zama marowaci kankamo wanda baya sakin abin hannunsa ko kuma na biyu ya zama cewa yana da ragwantaka to kuma ibn taymiya ya ishara zuwa ga cewa waɗannan halaye guda biyu tagwaye ne ba a samun mutum da ɗaya sai ya zama yana da ɗaya suna tafiya tare ne ba a sa rabuwa da shine yake cewa lihaza don haka ne kana mallam yuqim lahuma wanda duk bai tsayu akan waɗannan abubuwa guda biyu na kyauta da jarunta salabahu Allahu al-amra wa naqalahu ila ghayri sai Allah ya kwace al'amari daga hannun irin wannan mutum sai ya ba wani daban kama qala Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqaltum ila al-ardi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير لكن سورة التوبة كنا الله يتي أيها الذين آمنوا يا كوانا لكي إيماني ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض me ya faru da ku ne me matsalar ku idan aka ce infiru fi sabilillah ku fito a tafi jihadi dan daga kalmar Allah a irin wannan yanayin sai fa'isaƙaltun fil ilal ardi sai ku zama kuna masu kasala da karkatuwa zuwa ga zaman gida a rabitun bil hayati duniya ilal akhira yanzu nan kun zaɓi rayuwar duniya ne a kan ta lahira wannan zargi ne allah subhanahu ta'ala ya wajahantar da shi zuwa ga muminai waɗanda suka yi takhallufi suka yi nauyin kafa game da al'amarin zuwa yakin tabuka saboda lokacin ‘ya'yan itatuwan gonakinsu sun nuna lokacin kaka'a ne suka ga kai idan suka tafi suka ba waɗannan dukiyoyi nasu za su yi asara don haka suka karkata zuwa ga su tsaya su alkinta dukiyarsu fiye da su je jihadi to kaga shine sun zaɓi duniya kenan dukiyoyinsu akan lahira wato jihadi don ɗaga kalmar Allah to Allah ya musu zargi akan wannan Allah ya ci gaba da cewa fama mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qalil baki ɗaya jin daɗin duniya in an kwatanta shi da lahira to wani ɗan kankani ne ya zo a cikin hadisin al-Imam Ahmad da Muslim cewa mad duniya fil akhira illa kama yaf kama yaf'alu isbu'uhu kama yad'u ahadukum isba'ahu fil yammi cewa duniya gabaki ɗayanta a lahira bai wuce abinda mutum zai saka hannun shi a cikin teku ya cire to ɗan wannan ruwan da ya makale a jikin hannunsa kaga dai da gaske za a gade hannun ya jike amma shin wannan zai rage wani abu a yawan tekun nan ko zai iya zama wani abu da za a yi mukarna tekun nan ba zai zama ba to kwatankwacin duniya kenan ba ta da wani kima a wurin Allah ke wuce wannan Allah ya ce musu illa tanfiru yu'azzibkum azaban alima in kuka ki fita ku je ku yi jihadi to Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da ku azaba mai radadi ibn Abbas ya ambata kamar da yake cikin tafsirin al-Imam ibn Jarir tabari cewa Allah subhanahu wata'ala ya azabtar da abin nan wasu kabilu cikin larabawa Allah subhanahu ta'ala istanfar nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan min al-arabi fatakasalu faquhiqu haka ibn abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci wasu mutane cikin larabawa su zo ai jihadi sai suka yi kasala suka ki zuwa faquhiqu sai suka shiga cikin fari shine azaba da Allah zai musu a nan duniya kenan ko nau'i daga cikin nau'o'in azaban da Allah zai mutane a duniya idan sun ki jihadi shine gaba ɗaya arzikin su ya lalace mutuncin al'ummar su ya zube a daina jin ganin alfarmar su ko kwarjinin su zama ba su da wata kima idan duniya kuma idan kake gani a yanzu game da mafiyan al'ummomin musulmai Allah ubangiji shi kyauta sai Allah ya ce wala wa yastabdil qauman ghayrakum sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya canza wasu mutane wanda ba ku ba to wannan shine mahallin da malam ya kawo cewa salabahu Allahul amra Allah zai kwace al'amari daga hannun mutumin da ya rowa da jikinsa yake zuwa jihadi da wanda ya rowa da dukiyarsa yake zuwa yake yin sadaka to wannan game da jihadi kenan abu na farko kaji Allah ya ce wa yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza wasu al'umma wanda ba ku ba wala tudruhu shay'a kuma ba za ku cutar da Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sai malam ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala Allah ya sake cewa ha antum ula haula'i ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah yace ha antum haula'i ga kunan tud'auna an kiraye ku ana kirayenku ana gayyatanku da tunfiku fi sabilillah ana cewa ku ciyar da dukiyanku dan Allah dan ɗaya kalmar Allah haga can an ce ku infiru fi sabilillah fita jihadi kenan nan kuma litunfiku fi sabilillah shine ainihin kyauta da sadaka da fitar da zakka da sauran ayyuka na ciyarwa sai ma Allah ya ce faminkum man yabkhal daga cikin ku akwai wanda yake yin ruwa to wanda suke ruwa nan su sani wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi duk wanda ke yin rowa to ya san cewa fa yana yin rowa ne yana cutan kansa ne wallahu al-ghaniyyu Allah shine mawadaci wa antumul fuqara ko kuma ku ne mabukata talakawa wa in tatawallaw idan kuka juya baya kamar yadda can aka ce yastabdil qauman ghayrakum hakanan ma yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza wasu wanda ba ku ba sun la ya kunu amsalakun kuma ba za su dinga yin irin wannan mugun hali na ruwa da kuke ba ya zo a cikin sai muslim manzala sallallahu yana cewa waɗanda Allah ya ce su ne gaira kun su ne mutanen salman wato kamar da ya gane ya ce Allah zai bai wa mutanen ƙasar su wannan salman al-farisi farisawa sai Allah ya ɗauki al'amarin musulunci ya danka a hannunsu idan ku laraba kuka ƙi ku ku ɗauki abin da muhimmanci وقد قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الله يتي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح daga cikinku waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min qablil fatihi gabanin al-fathu wannan alif da lam an ce lil ahad ne sai dai an yi sabani shin fathu makka ne ko hudaybiya wa ƙatal wanda suka yi fatuhu suka suka suka ciyar kuma suka yi jihadi kafin ai fatu maka ko kafin ai fat ai hudaybiya ulaika waɗannan mutane da suka yi wannan jihadi suka ciyar da dukiyarsu musulman farko kafin fatu makka ko kafin hudaybiya a azamu daraja sun fi girman al'amarin darajarsu min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu fiye da waɗanda suka ciyar daga baya kuma suka yi jihadi to kenan hatta ma mutanen da suka ciyar da suka yi jihadin to matsayi matsayi ne kowa da gwargwadon lokacin da ya yi tsananin buƙatar abin da musulmai suke yi da tsananin kuncin da ake ciki zai iya ƙara ma abin da ka yi na alkhairi daraja fiye da wanda bai yi a wannan lokacin da ka kai ba ula'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu Allah ya ce wa kullan wa adallahu husna amma dukkanin bangarorin guda biyu Allah ya musu alkawarin aljanna wannan a cikin sutul hadidi kenan alhusna ita ce aljanna kamar da yago innal ladina sabaqat lahum min alhusna ulaika anha mub'adun ya zo kuma a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari daga Abu Sa'id al-Khudri yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu darajoji guda ɗari. a aljanna wadda a addaha lil mujahidina Allah subhanahu wata'ala ya tanaji wannan darajojin ne ga ainihin mujahidai din Allah ubangiji ya samu cikin su fa'allaka al'amra bil infaqi alladhi huwa as-sakha kaga malam yace Allah subhanahu wata'ala ya rataya al'amarin bayar da jagoranci da shugabanci da da al-infaq da ciyarwa wanda shine as-saha shine wannan halin kirki din wal qital ya ya sake allaka shi da kuma yaki allazi huwa shaja'a wanda shi kuma ana ake samun jaranta wa kadhalika qala fi mawdi'in fi ghairi mawdi'in hakanan kuma a wurare da dama Allah yana cewa wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a wurare da dama in za a yi magana umarni da jihadi sai a ce ku yi jihadi da dukiyarku da jikinku ku yi jihadi da dukiyarku da jikinku ku yi haka ake yawan fada a ko'ina saboda muhimmanci da alaka waɗannan abubuwa guda biyu jiki shine jarinta kenan sai kuma dukiya ita ce halin kyauta da girma wa bayyana mala yace Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa annal bukhula min al kaba'ir cewa ruwa tana daga cikin manya-manyan laifuffuka fi qaulihi ta'ala da Allah yake cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bi yawm al qiyamah Allah yace wala wala yahsabanna haka yazo a qira'a ta al jama'a sai dai hamza yana karantawa da wala tahsabanna duk da yake al-imam al-qurtubi ya ce wannan qira'a ce ba'ida wala yahsabanna allazina yabkhuluna su masu ruwan kada su dauka cewa kaga a qira'an kuma wala tahsabanna sai da makai manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama kar ka dauka cewa masu ruwa bima atahumullahu min fadlihi suna ruwantar da abinda Allah ya ba su na falalar arzikinsa huwa khairan lahum kar ka dauka cewa albukhulu khairul lahu karka dauka wai wato wannan ruwa da suke yi alheri ne irin yadda mutane suke tunanin ruwa ai wayo ne to ba wayo bane to yace ai na san darajar dukiya ta kai wani ai wawa ne inda yake barnar dukiya to wannan irin notion din wannan tunanin da mutane suke yi Allah ya ce kar su tsammanin alheri ne ba alheri bane tan da suke sharri ne bal huwa sharrul lahu mummunan alkaba'i ne sayutawwaquna ma bakhilu bihi ranar alkiyama za a yi musu ɗauku za a yi musu awarwaro za a nannaɗe su da abin da suke rowa da shi maroci kamar da muka ji a baya kamar da ibn hajirin ya ambata cewa shine wanda yake hana haƙƙin Allah da ke cikin dukiyarsa haƙƙin Allah da ke cikin dukiyarsa na zakka na sadaka ciyarwa sada zumunci lissa'il wal mahrumi kaza da makamantansu yake hanawa shine marwaci kin shine al-bakhilu wannan aya tana nuni zuwa ga abin da zai faru da su a lahira na kamar da ibnu jarir ya ambata cewa al-bakhil huwa alladhi yamna'u mana haqqan lahi min malillahi alladhi fi yadihi daga dukiyar Allah wadda ke hannunsa kuma ma'anar yi tsawakuna shine cewa za a yi musu azaba da dukiyar kamar da aka ce za a canza dukiyar zuwa wato makamin azaba kamar da ayat ya ambata a gaba kaɗan cewa walladina yakmizuna dhahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillahi farshin bi azabin alim za a yi musu abin nan yukuwa biha jibahuhum wa junubuhum za a dinga danna musu a mai da dukiyar karafa sa su a cikin gidan wuta su yi zafi su yi jazir sannan a dinga dana ma waɗannan mutane maruwata a jikin jikinsu Allah ubangi subhanahu wataala ya tsare mu daga waɗannan munanan halaye to a nan a takaici kwarai da gaske idan muka kalla cewa na farko tukuna wannan aya wannan aya ta wala ya hasaban alladhina yabkhaluna malamai suka ce ta sauka ne akan ta bayani akan abu uku na farko al-bukhl bil mal yin rowa da dukiya sannan kuma al'amru bil infaqi fi sabilillah umarni da aciyar da kuma ada'uz zakawat bayar da ainihin wato zakka to wanda yake hanawa sai a ce ya zama al-bakhil wanda yake hana abin da yake alwajibu alaihi infaquhu shine albakhil wanda kuma bayan hanawa kuma yana da kwadayin na hannun wasu yana so yaya zai yi ya ƙara tara dukiyar ya ƙara wawusa shi yake ci mishi ash-shahih wato wanda yake yana da al-hirs al-jam wal man yana da kokarin ƙara tarawa kuma bai so ya ba kowa shi ne zuwa cikin ainihin wato hadisin da al'imamu al-nasa'i ya fitar a cikin sunan ɗinsa da al'imamu al-hakim wanda al'imamu al-bagwi a cikin sharhu sunna wanda asalin ma riwaya tana cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi jawfi abdin abada yace da da ainihin wato kura da ta shiga hancin bawa sanadiyar jihadi da kuma hayakin wutan jahannama ba sa haduwa a jikin wani bawa ma'ana duk bawan da ya je jihadi don Allah da ya tsira daga wuta sai kuma annabi ya ce wala yajtami'ul imanu washuhu fi qalbi 'abdin abada hakanan kuma da imani da rowa irin wannan bakar rowa to ba su haduwa a cikin zuciyar mumini ba su haduwa sam dole a san da mutum zai zama yana da rowa to imanin shi zai kauce a san da imani kuma ya dawo to zai zama ba zai iya rowa ba kwata-kwata irin wannan bakar rowa Allah ya tsare mu shi sa a cikin riwayar muslim annabi yake cewa taqu shuha fa innahu ahlaka man kana qablakum ku ji tsoron ku ku nemi Allah ya tsare ku daga bala'i na rowa ku nemi tsari daga rowa saboda ita rowa ta halakar da waɗanda suke gabaninku hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rowa ta ja su zuwa ga sun zubar da jini kuma sun halasta abin da ya haramta na dukiya da farji da mutunci da makamantansu ma'ana a saboda tsaba ragen kwaɗayi da rowa aka yi ta rigingimu na san shugabanci na san mulki na tara dukiya da makamantansu aka yi ta bala'o'i iri daban-daban a cikin al'ummomi Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya kyauta da sai malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika aljubnu fi misli qawlihi ta'ala to haka nan ita ma ruwa a cikin fadin Allah da yace wa man yuwalli binnan ba ruwa ba amin wato rauni na ainihin ragwantaka inda Allah yake cewa cikin suratu al-anfal yace wa man yuwallihim yawma idhin dubra duk wanda ya juya wa kafirai a wannan rana ya juya musu baya illa mutaharrifan liqitalin in ba wai ya juya ne dan ya gyara dabarar yaki ba aw mutahayyizan ila fi'a ko yana so ya koma cikin jama'arsa faqad ba'a bi ghadabin min Allah to wannan ya sai da kansa mafushin Allah wa ma'awahu jahannam wannan kuma dan wuta ne wa bi'sal masir kaico da a ce makomar mutum ta zama wuta musamman wanda ya je jihadi kuma ya tike zuwa ga wuta da haka malamai suka yi ijma'i cewa at-tawalli yawm zahaf yana daga cikin al-kaba'ir miyagun magan ayyuka waɗanda al-mubiqat yana daga cikin asaba al-mubiqat manyan abubuwa zinubai manya guda bakwai masu dirmusa mai yin su a cikin wuta Allah ka tsare mu yadda yake wasu malamai kama al-imamu abin nan kama kama Abu Sa'id al-Khudri a cikin sahabbai da Nafi da al-Hasan cikin tabi'ai da irin su Qatada da imamu abu hanifa da wasu su Allah ya gafarta musu gaba kida wasu daga cikin waɗannan malaman kamar da tsabari ya kawo riwayoyi daga gare su suna ganin cewa wannan aya maksusa ce biyau mai badrin kawai ta an zo da ita ne akan magana a ranar badar amma in ba a badar ba suna ganin idan dabarar yaƙi ko kuma tsoron abin da zai kai ya kawo ya nuna cewa ya kamata a gudu za a iya guduwa amma dai magana mafi inganci shine ba a guduwa kamar da kuma annabi yake cewa idan sojojin musulmai suka kai dubu goma sha biyu to lan tuglaba min killa ba za a iya cin nasara kansu ba saboda karancin su sai dai in ba su shirya ba yakin ba kuma tarihin musulunci ya musulmai a zamanin farko sun yi abubuwa na jarinta na ban mamaki a yakoki irin su nahrawan a sori a yakoki irin su kadisiya da da irin fatuhu andalus da ire-irensu da mu'uta ga sunan jarinta iri daban-daban sojoji dubu uku ko dubu biyar ko dubu bakwai su kara da dubu hamsin da dubu ɗari da dubu ɗari da ashirin ire-iren waɗannan sun faru da yawa a yarmouk a kadisiya a makamantansu allah ubangiji ya sakawa sojojin musulunci da alkhairi sai ma da ya ci gaba da cewa ya ce wa qawluhu hi qawli fadin su dake cewa wa yahlifuna billahi innahum laminkum suna rantsuwa da Allah suna cewa ai su a cikin ku suke wa ma hum minkum ba sa cikin ku walakinnahum qaumun yafraqun sai dai su mutane wanda suke jin tsoron a san halin da suke ciki sa suke yin wannan ƙarya suna so kar a gane cewa ba sa cikin ku huwa kathirun fil kitabi was sunnah malam yace irin wannan bayan na nan da yawa a cikin alkur'ani da sunna ho mimma ittafaqa alaihi ahlul ard na daga cikin abin da mutanen duniya suka hadu akan sa malamai hatta innahum yaquluna wato malamai sun hada akan cewa da rowa da ragwantaka ba sa daga cikin sifofin kwarai kuma ba sa rabuwa da junan su a tare suke kamar da jarinta da halin kyauta suke a tare hatta innahum yaquluna fil amsal al ammiya hatta akwai karin magana wanda yake zaka ga ya zama gama garin karin magana ana cewa la ta'ana wala jafana ba suka babu kwano ma'ana babu karfin suka da kai farmaki sannan babu abinci a gida ba a ba da abinci ba wato babu babu jarinta babu halin kirki sai suke in ana so a nuna mutum mutum ne wato marowaci wanda yake kuma rago sai a ce la ta'ana wala jafara kamar da ba shi ce ba ba tsuntsu ba tarko misali wai kuluna la farisa alkhairi wala wajha alarabi ba da ba mahayin doki ba kuma ba shi da hali irin na larabawa ba shi bai iya jarinta ba kuma bai iya irin hali na larabawa wanda laraba sun shahara da halin kyauta da ciyarwa to wannan kinan sai malai yace lakin iftarakan nasu lakin lakin iftarakan nasu huna salasu firaq malai yace to sai fa dai game da halin kyauta din nan musamman da kuma halin jarinta to mutane sun rabu gida uku zai fara magana akan ta fuskar wato halin kyauta da sakin hannu da alheri yace fariqun ghalaba alaihim hubbul ulu fil ardi aw al fasad akwai waɗanda bangare na farko sune waɗanda san daukaka a duniya da san barna ya galabaci tunaninsu falam yanzuru fi aqibatil ma'ad da haka ba sa tunani game da makoma game da lahira duniya kawai suka sa gaba ya za a yi su zama manya a duniya wara'au waɗannan su a ganin su annas sultana la yaqumu illa bi aba shugabanci bai yiwuwa sai da kyauta sai da bayarwa wa qad la yata'atta al-ata'u illa bi istikhraji amwali amwalin min ghairi hilliha kuma suka ce a tunaninsu sun yarda cewa ba za su iya gamsar da mutane su ta ba su kuɗaɗe ba har sai sun fitar da kuɗin nan daga wuraren da bai halasta a fitar ba dukiyar gwamnati sai sun kwashe ta daga inda bai kamata a kwashe ta ba sun saka ta a inda ba nan ne ya kamata a sa ta ba fasaru na habina wahabina sai suka zama nahabina masu wawasu ɗan akwashi sannan kuma wahabina kuma masu yawan kyauta wannan halin yana da yaduwa a cikin galibin 'yan siyasarmu na waɗannan zamuna musamman a ƙasashenmu na baƙaƙen fata ƙasashen talakawa baƙaƙen fata masakin za ka ga 'yan siyasa sun iya wawasu sun iya wato ɗiban karan mahaukaciya wa dukiyar gwamnati a samu 'yan siyasa masu mulki wasu ma sun fi kasashen da suke mallaka arziki ka samu mutane da arziki na tashin hankali dukiyoyi da kamfanoni da gidaje da motoci da harkoki na kasuwanci wani ma shi mallaki banki kaza wani kamfanin aviation wani kamfanoni na otal-otal ko kamfanin ko kasuwanci na shigowa da kayayyaki da kasashen waje abubuwa iri daban-daban asset iri daban-daban karka magana akan gidaje da motoci da sauran ababen hawa da kudade a bankuna kuma duk waɗannan dukiyoyin gwamnati ne suka kwashi suka yi babakera da su to kuma sai su dinga ɗiba a ciki suna san matalakawa sai a yi tayaban su ana cewa ai masu kyauta ne a bawa ne kujera aikin haji a sammawa na geron kunu da azumi wannan zai aurar da yashi a taimaka mishi wani bai da lafiya a taimaka mai a biya ma wasu yara scholarship a kafa wani foundation na taimakon marayu idan ana wa'azi na neman taimako na kungiyoyi a je a ba su lancin na kafa islamiyya a ba su wajen musabaka a je a raba keken dinki da babura a raba wa 'yan takara kujerun umara duk wannan a cikin dukiyar gwamnati ake aita yabon to su ne sun zama fasaru na habina wa habina sun zama yan wawa su na hab yan kwawa ya kwashi rabon shi sannan kuma wa habina yan kyauta to waɗannan ba mutanen kwarai ba ne mu kiyaye wa haƙula iya ƙuluna waɗannan su a kida suna cewa la yumkinu an yi tawalla alan nasi illa an yi tawalla alan nasi illa man ya akulu wa yutaimu babu yadda za a yi mutum ya shugabanci mutane sai wanda yake ci kuma yana ciyarwa sun zaka suna cewa ai talakawa kamar tsaki ne ake cewa ko kaji ko sai ana watsa musu tsaba shine fa innahu idza tawalla al-afifu alladhi la ya'kulu wa la yut'imu a wurin su idan aka samu wanda yake kamamme wanda shi kuma baya ci ba kuma ya bayarwa bai diban na kowa bai bayarwa sakhita alaihi ru'asa'u wa azalu da zarar an samu wani shugaba wanda yake shi bai da akwasa ba ballantana a ba wasu haka to sai ka ga sauran abokan tafiya shugabanni 'yan jam'iyya sai su jawo shi sai a cire shi a cire shi daga takara da an zo a ce ai shi bayi da kyauta bai san alheri ba wannan suka kamar a zamanin nan yake magana kamar da da zamanin nan namu na na karni na 21 a wannan kasa ta mu na Najeriya kamar kamar a zamanin nan na demokradiya kamar yanzu yake magana Allah ya gafarta mishi wa in lam yadurruhu fi nafsihi wa malihi in ma suka tsaya akan cire shi kawai ba su cutar da shi a akan jikin shi ko dukiyarsa ba to ya ma ji daɗi in ko ba haka ba a same guba ya ce mutu ko a hauka tashi ko a lalata shi ko a je gumboka ya mishi asiri ko a hada shi da wata hukuma mai bincike ta kwace dukiyarsa ta mai sharri dan wani ko a je a hada wani blackmail sai an sani za a cutar da shi fi nafsihi wa mali wa haula'i nazaru fi ajili dunyahum irin waɗannan yan siyasa masu shugabanci to suna kallon abin da ke nan kusa ne shi suka damu da shi al'ajil na nan kusa kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tazaruna al-akhirah kenan su duniya suke so kawai wa ahmalul ajil suka yi watsi da abu na can nesa min duniyahum wa ukhratihim da na duniya da lahira fa aqibatuhum aqibatun radi'atun fi dunya wal akhirah irin waɗannan yan siyasa masu kwashe dukiyar al'umma to su sani da cewa ƙarshen su makomarsu mummuna ce a duniya da lahira Allah ka tsare mu in lam yahsul lahum ma yuslihu ukhratuhum matakar ba su samu ukhratahum wani abu da zai gyara musu lahirarsu ba min taubatin kamar tuba wa nahwiha ko wani abu can daban mimma ya ataqidunahu fa yanju minhu daga cikin abin da suke kudircewa sai su tsira daga wannan laifuka in ba haka ba suna cikin laifi wannan shine bangare na farko jama'a wanda ina ganin bai bukata wani sharhi abu ne da muke ganin shi karara wa fariqun sai kuma bangare na biyu inda hum khawfun min Allah ta'ala waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa dinin kuma suna da kula da addini yamna'uhum mimma ya'taqidunahu qabihan wanda hakan yana hana su yin abin da suka kudurta cewa mummuna ne suna da tunani suna da hankali suna da ilimi sun san abin da suke yi don haka suna jin tsoron a ce suna watan a cin dukiya ko suna lalata dukiya don haka suna jin tsoron Allah suna jin tsoron zalunci min zulmil khalqi wa fi'lil maharim suna jin tsoron zaluntan halittu suna jin tsoron aikata abubuwa na haramci fa hadha hasanun wajibun wannan abu ne mai kyau kuma dole ne akan shugaba ya tsoraci zalunci ya tsoraci aikata haramun lakin qadiya atakiduna amma a zalika annas siyasata la tatimmu illa bima yaf'aluhu ulaika min al-haram amma kuma sai suna sana cewa abun babu kyau su ba su kudurce cewa daidai bane yanda wadansu suka kudurce amma kuma suna ganin cewa to a wannan zamani wato tun daga zamanin dan ibn taymiya har zuwa yanzu suna ganin irin rayuwar da ake yi mutane sun riga sun canza tunani mulki ba zai yiwu ba sai da irin wannan dan duk wanda baya bayarwa mutane ba za su yarda da shi ba za su ce a ai siyasa sai ana ba da kuɗi sai kaza sai kaza zaka su ma sai suka kudirce su wannan nau'i na biyu sai suka yarda a tunaninsu cewa siyasa shugabanci ba zai yiwu ba sai ana yi ana kauce hanya sai ana zuwa gumboka sai ana tsafi sai ana shan jini sai ana sata dukiyar gwamnati sai ana magudin zaɓe sai ana sata ƙuri'a sai ana canza magana sai ana munafarci sun san ba kyau amma suna yi saboda manufarsu ta kai fayyamtani'una aw yamna'una anha mutlaqan sai su ki ko kuma su hana wa rubama kana fi nufusihim jubnun aw bukhul sai zama kuma a cikin zuciyarsu ta yi akwai rauni ko kuma rowa aw diki khuliqin ko kuma kuncin hali halayen su munana ne adidul lima ma'ahum min ad-din wannan halin mummuna sai ya samu taimakon addinin da suke suna cewa addini suke yi da kuma dama can a cikinsa akwai marowata akwai masu kuncin hali akwai masu bakin hali da bakar rowa da rashin arziki fa ya kauna ahyanan fi tarki wajibin ya kuna tarkuhu a barra alaihim min ba'd muharramat da irin wannan suka samu shugabanci mutumin da yana da ilimi gwargwado ya sabon da yake gwargwado kuma yana jin tsoron waɗannan abubuwa na haramci kuma yana ganin in bai aikata su ba shugabanci shi ba zai yi ba to wani lokaci sai ya ƙi aikata hatta abin da yake wajibi a kanshi abin da ya kamata yi ma na samar da kuɗaɗe da ayyuka matalakawa da walwala sai ya kankare ya rike komai ya ƙin har abin da ya kamata wanda sai zama ƙin yin wannan abin na wajibi ya fi mishi sauƙin matsala fiye da a ce da ma ya aikata waɗansu abubuwan na haramu ma'ana sai zama barin wannan wajibin ya fi cutar da shi da cutar da al'ummarsa fiye da sata ma dukiyar wato wanda suke sata ɗin su zo su bayar a ci sai zama an fi samun walwala a zamanin su fiye da zamanin shi wanda yake ganin shi ba sai an ci ba shi karkar ai komai au ya ƙa'una fin nahai an wajibin ko kuma su fada cikin hana wani aiki na wajibi ya kunin nahayu anhu min saddi an sabilillah a lokacin da suka hana yin wannan abun a kokarin sa na kawo gyara da kawo abin da ya kamata su je su hana kaza su hana kaza su ta hana abubuwa har su hana abin da zai zama garin hana shi to sun hana addinin Allah rayuwa ne sun hana addinin Allah ya kai labari wani abu ne duk muke gani ga sunan a aikace wa kar yakununa muta'awwilina malam yace ta yi kuma masu wannan aikin su zama sa da tawili wata fassara wani abu da ya shige walwasu ko wani wata shubha da ta ginu da suka ginu akanta wa rubbama i'taqadu anna inkara zalika wajibun wa la yatimu illa bil qitali ta yi su kudurta cewa abinda suke ganin na barna ana yi wajibi ne su hana koda da yaki ne fa yuqatiluna al muslimina sai su fara yaƙar musulmai kama fa'alatil khawarij kamar da khawarija suke su ne da 'yan tawaye din da za a zo a ta magana a kansu suna ganin abin da ake na barna dole sai sun hana in ba su hana ba Allah zai tambaye su in sun je lahira me za su cewa Allah sai su tashi su ce sai sun hana garin hanawa har su kai ga ɗaukan makami suna kashe musulmai kaga sun fada cikin wata barna fiye da barna da suka tara ana yi fa haula'i la tasluhu lahum bihim ad-dunya wala ad-din al-kamil waɗannan duniya ba ta gyaruwa da irinsu masu zubar da jini ba sa iya gyara duniya sannan kuma cikakken addinin da suke hankoran suna so su kai shi ma bai samuwa domin za su hana sallah za su hana da'awa za su hana zaman lafiya za su hana za kuma su zubar da jini za su halasta abubuwan da suke na alfarman mutane na jini da farji da mutunci da rayuwa da komai mala ya ci gaba da cewa lakin qad yasluhu bihim kathirun min anwa'id dini wa ba'adi umur duniya amma ana iya samun fa wani abin ya gyaru al misali yanzu irin waɗannan yan boko haram da suka dinga zubar da jini da wasu abubuwa a inda suka mallaka suna tsaye da haddi wanda kuma abu ne mai kyau tsaye da haddi duk da su ba shugabanni ne wanda mutane suka yi tirafi da su ba kaga sun gyara wani abu suna tsaye da haddin sata da da zina da haddin shan giya to kaga sun gyara dan wani abu da kuma wasu al'amura na duniya dan kaɗan وقد يعفى عنهم في بعد ما اجتهدوا فيه فأخطأوا أنا إيه مسو رنغمي أي مسو أخوة أكن وانا أبدا سكي اجتهادي سكي كسكري مكياي wannan magata da muhimmanci kwarai cewa idan mutum ya je garin yin gyaraye wata barna to idan ijtihadi ne yayi to ana iya mishi wato ahuwa saboda wannan kuskure da ya aika ba da gangan yayi ba wa yukfaru lahum qusuruhum kuma har a gafarta musu takaita wasu kar ya kununa min al-akhsarina a'malan ko kuma da ko kuma su zama cikin wanda suka yi asaran ayyukansu alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhalin suna tunanin cewa suna aiki mai kyau a shebar nasu wannan shine nau'i na biyu mutanen da suke da addini suke da tunani mai kyau suke tunanin ya kamata a yi abu a yi gyara amma kuma ba su da ilimi cikakke ba su da sultani cikakke za su je su auka cikin barna wadda take mummuna fiye da abin da suka tara ana yi wa hadhihi tariqatu man la ya'khudhu li nafsihi wa la yu'ti ghayra wannan ita ce tafarkin mutumin da baya diban dukiyar kuma bai ba kowa wanda yake kankamu shugaba kankamu wanda bai diba balantana ya ba wani wala yara an yata'allafa an-nas min al-kuffari wal fujjari la bi malin wala bi naf'in kuma bai iya mu'amala da mutane ba sawa'un kafirai ne ko mutanen banza wanda baya iya ba su dukiya bai iya ba su wani amfani wannan shine halin mafiyan ustazanmu da wasu daga cikin 'yan siyasa shine suna da kankamo suna da ba su san mutuncin kowa ba sai mutuncin kansu ba sa iya bayarwa ba sa iya ɗauka in an ba su shugabanci ba su yi sata ba sannan kuma ba wanda za su ba za ka ji ana ce musu comrade akwai sa cikin yan boko akwai sa cikin ustazai sannan kuma ba sa ganin mutuncin kowa sai irin wanda yake irin halinsu irin halinsu na kasawa to irin shi ne kawai suke gani addini ba daidai bane wannan shi ma wayara anna ifa almu'allafa qulubuhum almu'allafati qulubihim min naw'il juri wal aqa'il muharram yana ganin masu irin wannan suna ganin ka dauki duke gwamnati ma ka ba wani wai dan a samu yanayi mai kyau da da shi to wannan wani barna ce mai zaman kanta alfariq wal fariq salis malam yace nau'i na uku to kaji waɗannan sune ala tarafai na qaidin da masu kwasa na habuna da kuma masu bakar ruwa wanda ba a samu kuma a wurinsu to akwai kuma wanda suke tsakatsaki shine al'ummatul wasat al'umma matsakaiciya dama kazalika ja'alnakum ummatan wasata al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sayar su zama tsakatsaki wanda za su zama suna da ainihin komai babu tafriti babu ifrati babu zakewa babu gazawa komai ya zama tsakatsaki malam yace wa hum ahlu dini muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa khulafa'uhu ala ammatin nasi wa khassatihim ila yawmil qiyamah waɗannan sune al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya wanda suke bin addinin shi da halifofinsa wanda suke shugabantar mutane tun daga bayan rasuwarsa har zuwa ƙarshen alkiyama har zuwa tashin alkiyama wato duk wani wanda zai shugabanci mutane akan manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama halifa ga shi manzon Allah din halifa akan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ita ce hanyar da ya kamata bi wata hanya ce wa huwa infaqul mali wal manafi'i lin nas ciyar da dukiyar al'umma da samar da alheri da amfani ga mutane wannan shine kawai abin da zaka yi kana shugabanci dukiyar dukiyar Allah ce ka diba ka ciyar da al'umma ba wai ka diba ka kwashi ba sannan duk wani abu da zai jawo mutane amfani a rayuwarsu da addinin su ka yi kokari ka ga iya iyawarka ka samu musu da kyakkyawar rayuwa kyakkyawan tsari kyakkyawan tsaro yanayin abinci security dinsa tsaron lafiyarsu tsaron iliminsu tsaron aƙidarsu tsaron mutuncinsu da sauransu wa in kanu ru'asa ko da kuwa shugabanni bi hasabil haja ila salahil ahwali da gwargwadon bukatar da suke da ita na gyaruwan halinsu da ikamati din don su tsaye da addini wato ya zama ana gyara musu duniya ne da gwargwadon yadda ta ba su dama su yi addini cikin natsuwa wa duniyar lati ya taju ilai haddini da kuma duniyar da addinin ne ke bukata zuwa ga wannan samuwar duniya abinda in an same shi addini zai gudana ba wai a shagaltu da duniya ba a samu musu da duniya abubuwan bukatun duniya waɗanda a sanadiyar samuwarsu za su yi addinin su lafiyayye suna da wuraren ibadarsu masallatai masu kyau suna da makarantu suna da asibitoci suna da tsaro suna da hanyoyi suna da kiwon lafiya suna da komai wanda zai ba da dama a yi addini lahiya kamar da zaka gani misali in ka je kasashe irin na saudi arabia zaka ga an tsara rayuwa ta yadda za ta samarwa da addini wato gata ne ba wai ita rayuwa kadai ake don ita kanta ba wa iffatuhu fi nafsihi fala ya'khudhu malan yastahiqu wannan irin shugaba yana da kamewa shi ba zai ɗibi dukiya wadda mala yastahiquhu abin da bai cancanta ba fayajma'una bainal quwwa bain taqwa wal ihsan waɗannan shugabanni sun hada tsakanin ƙarfi na zuciya na da ya kare su daga wanda suke da ƙarfin takawa wal ihsan da kuma kyautatawa bayin Allah shine Allah yake cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoron sa waɗanda kuma suke da kyautayi to wannan shine halin siffa siffa ta mutanen kirki jama'a mu kiyaye ya zama suna da takawa da za ta hana su wawasan dukiya sannan kuma suna da halin kirki da zai ba su dama su kwasa su ba mutane su baiwa al'umma fala tatimmu siyasatu diniya illa bihaza malam yace shugabanci na musulunci baya yiwuwa sai da wannan bai yiwuwa shugabanci na kwarai bai yiwuwa sai da irin wannan hali wala yasluhu ad-dinu wad-dunya illa bi hadhihi at-tariqa sannan rayuwar duniya da addinin mutane ba sa gyaruwa sai an bi tafarkin nan tafarkin shugabanni su tsoron Allah ka su kwashi dukiya sannan kuma su zama suna da kyakkyawan hali na raba dukiyar ga al'umma wa hadha huwa allazi yut'imu an-nasa ma yahtajuna ila it'ami irin wannan shine wanda yake ciyar da mutane abinda suke bukata zuwa gare shi wala ya'kulu huwa illa al-halal at-tayyib shi kuma amma baya cin komai daga ciki sai abin da ya halasta gare shi kuma mai kyau ka dauki sayyidina Umar dan Khattab babban misali akan irin wannan al'umma ta samu dukiya ya ba su ya ba su aisha take cewa har a kawo wani ba mu cinye wani ba amma shi kuma rigar jikin shi ma mai mahoci abincin gidan shi gurasa ce da ainihin mai kawai yana cikin talauci da kuncin rayuwa shi a kansa amma kuma al'umma tana cikin wadata ga baki daya da ragadul aishi ta haka ake so a ga shugaba ba the other way round ba irin yanzu da ake gani al'umma duka na cikin talauci amma kuma wasu 'yan tsirarun mutane wanda ba su wuce 5% 5% na al'umma ba su kuma suna cikin daula kamar ba a lokaci guda suke rayuwa da talakawa ba ko kamar ba a cikin al'umma ɗaya suke rayuwa ba gafin ya yi yawa irin ɗabi'arsu irin tunaninsu irin abincinsu irin makarantun 'ya'yansu asibitocinsu bukukuwansu suturar da suke sawa ababen hawan da suke hawa ƙasashen da suke zuwa duka ya bambanta da na al'umma irin gidajen da suke kwana da komai ba iri ɗaya ba wannan al'umma ta mu misali in ƙasar najeriya a haka muke rayuwa talakawa cikin baƙin talauci attajirai kuma ko kuma kace shugabanni kuma cikin tsaba ragen wadata kamar da mai waka yake cewa talaka a kullum yana ta talauta ga masu kuɗi na ta yin dukiya a najeriya dole sai an yi gyara ina fata jama'a mun gane wannan to wannan a take shi kenan kwarai da gaske malai ci gaba da cewa summa hadha yakfihi min al-infaqi aqalla mimma yahtaju ilayhi al-awwal kaga wannan wanda yake ciyarwa kawai yake yi shi bai damu ba sai ya ci to abinda zai amfani da shi wajen ciyarwa kadan ne in an kwatanta da abinda wancan na farkon yake bukata na hadama domin shi wancan mai hadama baya taba koshi daga hadamarsa amma shi wannan ko da yaushe zai ga cewa inda mutane sun samu shi shikenan ya wadata bayi da bukata dan karankin kansa fa innal ladhi ya'khudhu li nafsihi tatma'u fihi an-nufus ma la tatma'u fil afif domin wanda yake diba dan kanshi zaka ga zuciyarsa tana ƙara kwadayi tana ƙara son kullun abin da take so ta samu ba kamar wanda wancan mai kamewa yake ba domin shi dan adam wanda ke da kwadayi baya taba kosawa kullun yana son ƙari ne haka ɗabi'arsa take wanda ku damun bai damu ba shi ba wani ci damuwarsa ba wa yasluhu bihi nasu fi dinihim ma la yasluhuna bisani sannan kuma shi wannan na ƙarshen mutane addinin su zai gyaru a sanadiyar shugaba mai tsoron Allah wanda yake ba su amma fiye da gyaruwan da addinin su zai a hannun waɗancan na biyu masu siffan khawarija waɗanda ba sa bayarwa sai dai tsananta mutane akan addini fa innal iffata ma al-qudra tuqawwi hurmat ad-din domin a kamewa tare da ƙarfin da kake da shi a matsayinka na jagora wannan yana ƙara ƙarfin mutuncin addini kamewar da shugaba zai yi na bai ɗebi dukiya ba wannan yana ba addini yana ba addini dama ya samu ɗaukaka وفي الصحيحين عن أبي سفيان ابن حرب أن هرقل ملك الروم قال له أتكن دوغون حديث دكي تكن أينهم واتو بخاري دا مسلم نلا بارن تتونا تكان أبو سفيان تنكفن يا مسلمتا تكان شد هرقل سرك الروماوة قال له ياتي مشأن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بيش كبدا منزا الله ياتي بماذا يأمركم me yake cewa ku yi sai abu sani yake cewa ya amurna bis salati was sadaqati wal afaf was sila yana cewa mai sallah mai sadaka mu kame daga munanan ayyuka sannan mu sadar da zumunci wannan yana nuni kamar da nauyi yake faɗa cewa izuwa ga cewa lalle ne annabi ya zama ya zo da umarni da yake baiwa al'ummarsa wa fil asari ya zo a cikin wani asari cewa kamar da yake cikin halitul auliya da littafin ibnu asakir shine tarihu dimashq daga wasu daga cikin magabata cewa annallaha auha ila rasulihi ibrahim al-khalil Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi ga annabinsa ibrahim alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wa ala alihi wa kafatil anbiya wal mursalina Allah ya ce masa ya ibrahim atadri ma lima ittakhastuka khalila kai ibrahim ka san dalilin da yasa na dauke ka matsayin babban masoyi Allah ya ce mashi li'anni ra'aytul ata'a ahabba ilayka min al-akhd saboda naga kyauta ta fi soyuwa gare ka fiye da karba ka fi so ka bayar fiye da abaka to halin kirki shine wannan mutum ya zama yana da gaggawa ya bayar bai cika gaggawa karba ba ya fi so ya bayar fiye da karba وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء هو الذي هو السخاء وبذل المنافع ما لا يتي wannan abin da muka ambata game da kyauta da bayarwa wanda shine aka ce bayarwa fitarwa nadhiruhu fi sabri wal ghadri to aka za a ambace shi kuma a ɗayan ɓangaren wajen haƙuri da fushi allazi huwa shaja'a wa daf'ul madar wanda su ne ainihin wato jarinta da kuma kawar da cutarwa jarinta da tunkuɗa cutarwa su ma a nan annan nasa salasatu a ƙasamin a nan ma mutane sun kasu gida uku kismun yaghdabuna li nufusihim wa li rabbihim akwai wanda suke fushi in an musu abu kuma suna fushi in an wa Allah suna fushi dan kan suna fushi dan Allah wa qismun kashi na biyu la yaghdabuna li nufusihim wa la li rabbihim ba sa fushi dan an yi musu wani abu ba sa fushi dan an taba hakkin Allah kaga wannan sune irin na farkon can da na biyu kenan wa salisu na na karshe na uku wa huwa al-wasatu shine tsakatsaki an yaghdaba li rabbihi la li nafsihi mutum ya zan yana fushi dan Allah ubangijinsa amma bai fushi dan kansa kama fi sahihaini kamar da zo a cikin hadisin bukhari da muslim daga aisha Allah ya kara mata yadda wannan lafazin da malai kawo anan lafazin imam muslim ne cewa qalat aisha take cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi khadiman khadiman lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wani mai masa aiki a gida da hannu ba wani yaron gidan shi ko almajiri ya daga hannu ya dake shi bai taba ba ba wai dan ba sa yi laifi ba saboda tsabar hakurin shi da kamewarsa walam ra'a bai taɓa dukan wata mata aure ba ba wai dan ba sa yin laifi ba sai dan haƙurinsa da kamewarsa da takunsa wala dabba bai taɓa dukan wata akuya ko wani rago ko wata saniya ko doki ko jaki ba wala shay'an qattu annabi bai taɓa dukan wani abu da hannunsa ba illa an yujahida fi sabilillah sai dai yin a gurin jihadi ne wala nila minhu shay'un ba a taɓa ci masa zarafi ko a ɓace shi akan wani abu فانتقم لنفسه يكيس يا دوفا سبا صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كي متكا جماعة وجن أينهم واتو حقورنسا لدتاكونسا لسنين يا كماتنسا Isa yake da wani babu mutumin da yake da irin wannan siffa haka in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai dai mutum ya kwatanta illa an tuntahaka hurumatullah sai dai a sa'ad da aka ci mutuncin wata alfarma ta Allah aka taba dokar Allah to anan ne zaka ga fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan istisnai ne munqati fa idan tuhikat hurumatullahi lam yakun li ghadabihi shay'un hatta yantakima lillahi tabaaraka ta'ala idan aka ci wani mutuncin wani abu na dokar Allah to anan fa ba za ya yi haƙuri ba ba ba wani abu da zai shiga tsakanin fushin shi akan Allah da wannan sai ya tabbatar cewa ya ainihin wato fidda wato haƙƙin Allah sannan ne zai ainihin wato fushin shi zai sauka to gashi lokaci ya karatu ina ganin bari mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu dan dawo bayanan da yake cewa hadal ladhi dhakarnahu fi rizqi sai mu tashi anan zai fi dacewa da ainihin wato gaba muke cewa Allah subhanahu ta'ala ya sa muna yi sa'a abubuwan da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya karba mana ya sa mu aiki da su kurakure kuma Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya gafarta mana da fatan Allah subhanahu ta'ala zai yaye mana wannan hali da muke ciki na halin tsoro da kunci da damuwa musamman al'amarin wannan ainihin matsala ta coronavirus da ta game duniya fiye da watanni uku ga sunan ana ta ta tabar zar dauki ba dadi Allah ubangiji ya kawo mana mafita Allah ya yi mana bala'o'i Allah ya saka fara ne gare waɗanda suka riga mu kuma Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh